الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja rayuwar mu ya kamo wannan yini mai tarin albarka yinin lahadi dare na litinin kenan wanda yau wata watan jimada thani watan hudu a musulunci yau iya da kwanuka guda bakwai yau bakwai ga watan hudun musulunci shekaran hijira 400 da ainihin 45 daidai da 22 ga watan goma miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka wanda ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwa ta buba shango a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na umdatul ahkam min kalami kairil anam na babban malami al'allama a sheik abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a dukkan mako da kuma zagayori ne irin wannan idan masu bibiyar mu kai tsaye da ko masu kallon mu ta kafafen yada bayanai na zamani ba su manta ba muna cikin babu aljana'i a makon da ya gabata karatu ya kawo mu cikin babul jana'ib mun karanta hadisi kwaya ɗaya biyu uku a cikin babin sai lokaci ya ce mana insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon da ya gabata a makon da ya gabata karatu ya tsaye da mu a ƙarshen hadisin abdullahi bin abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uh, wani bawan Allah ya mutu sallah ala kabari ba da ma dufina fa kabbara alaihi arba'an manzon Allah yayi wa wani bawan Allah sallah ta salatul ghaib ma'ana an ya mutu manzon Allah bai halicci sallar gawan ba sai manzon Allah ya ce a nuna mai kabarin sa sai je tsaya masa kabarbari na sallar gawa har kabarbari guda hudu a wannan hadisi muka tsaya inda za mu tashi a yau insha Allah hadisi na na Aisha wannan kuma shine darasinmu na 23 a wannan littafi insha Allah hadisina na Aisha Allah ya kara yadda da ita malaki cewa an Aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara yadda da ita a shafi na 35 nambar hadisi ta 168 an Aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati athwabin يمانية بيض سهولية ليس فيها قميص ولا إمامة نانا عائشة ورموميني Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita a cikin wannan babi na babi na jana'iza ma'ana tattalar mutum da gyara shi da kimtsa shi da kai shi makwancinsa na ƙare shi ne kabari ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kufina an masa likafani fi salasti athwabin a ainihin tufafi guda uku yamaniya bidon suhuliya wanda wannan likafani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa daga kasar Yaman yake dan kasar Yaman an fahimta kuma fari ne tas ba wani sofani a jikinsa suhuliya kuma ana kiransa da suhuliya kamar sakar suhuliya ne ma'ana a yaman din ma in aka ce abu bidin suhuliya to ya fi inganci wajen haske da kaiwa matuka wajen fari da kuma inganci laisa fiha qamisun wala imama a cikin da kafarin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwara uku babu riga dinkakkiya ita ce qamis sannan kuma babu imama babu rawani an fahimta kaga har yanzu a wasu guraben idan mutum ya mutu za a ce za a ɗinka masa riga da gari da rawani da wane ne duk da likafa ne ta wannan gaskiya ba da asali a cikin shari'ar musulunci kamar yadda malamai suke ta bayani shi likafa ne idan mutum namiji ne to a galabiya baya wuce ƙwaya uku amma idan mace ce zai iya kaiwa ƙwaya biyar ma domin su mata har ma bayan Allah ya karɓi rayuwarsu jikinsu iya da iya saki haka ba kamar jikin namiji ba to ba a son wani abu da zai bayyana duk da cewa mace ta mutu to shari'a ba ta ba da damar wani abu wanda ya kama da tsaricin ta bayyana ba ya sa hatta alikafaninsu ma ya sha bamban da namiji an fahimta to su waɗannan likafani ko lifafa a hausa ta ƙwarai ko ake cewa lifafa kenan to su wannan likafani da ake yi wa mamaci tufan ƙarshe da su kamar yadda malamai suka ce ana ɗinka ta farko ya zamto ana ɗaurewa mutum daga gwiwarsa zuwa cibiyarsa ta zama kamar izar nasu kenan kamar gyauto ko irin harami da ake ɗaurawa yayin aikin hajji ta ɗaurewa mutum tun daga gwiwan shi har zuwa cibiyar shi kuma lokacin da za a sa masa likafanin ba tsaraita hiza'i ba ba tsaraita hiza'i ba hatta mutum musulmi ya mutu to kallon al'aurarsa da gangan haramun ne an fahimta yasa hatta wanka ma da za a yi wa gawa to ana so ana so a samu waɗanda suka san wankan a shari'ance su yi mata wanka domin wankan gawa a shari'a ba a tsaraita gawa ba a tsaraita ta ana samun kyalle ko shawul ko wani zani sai a ɗaura a iyaka gwiwarsa zuwa cibiyarsa idan wando ne jikinsa ya rasu sai a kunce wanda sai a zare ta kasa haka ake yi amma dan ya rasu ba za a ce a tsaraita shi kamar inda ake wayar karami wanka ba wannan haramun ne su masu wankan za su iya sa leda ko hand glove haka sai su dinga sa hannunsu ta ƙasan wannan zane ko shawul din nan sai ana zuba ruwa hannun su iya ciki ba tare da an buɗe tsarikinsa ba duk abin da ya kamata da tsarkinsa da wanke masa gabansa da kuma haka ake to idan an zo sanya masa likafanin ma shi wannan zanin ko wannan shawul din da aka masa wankan iya jiki sai an naɗa likafanin sannan kuma sai a zare shi haka ake yi an fahimta kaga wannan wajibi ne dukkan wani wanda na sai mutu ya tsaya kar ya bi irin abin 'yan zamani ko 'yan bokon da ba su da addini a ce aje ko asibiti aje mutuwar a masa wanka to baka san irin wankan da za a yi masa ba baka san irin cakudan da za a yi masa ba tunda haƙƙi ne na mamaci idan ya mutu a mai tsarin wanka da jana'iza irin ta suna haƙƙinsa ne a kanka a matsayinka na waliyinsa haƙƙinsa ne a kanka a matsayinka na magajinsa bayan ya mutu ka tsaya tsayin daka a mai komai da komai iyayen da shari'a ta ce da wankansa da masa likafani da yi masa sallah da zuwa a binne shi duk wajibi ne waliyan gawa su tsaya su ga an yi abin bisa tsarin ilimi an fahimci wannan to idan an ɗaura na farkon daga gwiwarsa zuwa cibiyarsa a ɗaure shi daga nan kuma sai a samo na biyu wanda ya fi na farkon girma sai a shimfiɗa na biyu akan tabarma ko a cikin ɗakin da aka masa wanka sai a ɗauko hicancakat da ɗaurin gwiwarsa zuwa cibiyarsa sai a sanya shi a cikin lifafa na biyun nan shi na biyun zai iya ɗauke shi gaba ɗaya an fahimta sai a naɗe a naɗe shi dama ana so likafanin ya zamto ya linka mutum idan an sa shi bayan kamar an sa shi a nan to ya zamto ya linka shi an ɗauko ɗaya gefen an sa ya linka shi zai iya zagaye shi in an sa na biyun ya zagaye shi sai a ɗauko na uku shine babba wanda ya fi na biyun shi kuma ana so ya zagaye kamar sau biyu haka sai a ɗaure wajen ƙafar kuma sai a ɗaure wajen kan shi kenan an yi da kafar an fahimta kuma ana so da wankan nasa da sanya shi a cikin makarar da ajiye shi duk ana so fuskarsa tana kallon alkibla har in dai guba ya kunta ta ainihin ba ana so duk yadda za a yi mamaci fiskasta na kallon alƙibla akwai lokacin da za a sanya shi cikin makara a ana so fiskarsa tana kallon alƙibla an sa shi cikin makara idan an ɗauko shi za a je gunda za a sallace shi fiskarsa tana kallon alƙibla ana fahimta wannan shine haƙƙi ko kuma abin da suna ta karantar kenan saboda ka wannan shine a takaice yadda ake wa mutum likafari bayan ya mutu in an ce a ɗinka likafani abin da ake yi yanka ne kawai na cikin ya zamto bai kai na biyun girma ba na biyun ya zamto bai kai na ukun girma ba na ukun ya zamto shine babba idan yadin iya da ɗan santsi haka ba laifi bane a ce bakin sa haka domin kar ya zame da wuri wannan shine abin da ake yi kawai ba wani kayan gabar bane eh wannan lullubewa ne ake wai kar a gafarin likafanin ba matsala bane ba matsala bane amma akwai wasu wanda daga suna rubutu ma a jikin likafanin gawa wani musamman yan shi'a na gani za a ji a kama rubutun a jin likafanin a dinga rubuce shi da wani abu wannan duk ba abin da zai ba na a ba rauni a mun karanta na ba rauni ba wata kamis ba wani imam ba ba rauni wani jirin da maitin ilami haka wani mai hikima ke cewa mamaci ai ko da ka zo ka sare shi da adda ba zai ji zafi ba to saboda ka idan mutum ya mutu wani rubutun likafanin ma ba abin da zai masa ba abin da wani rubutun likafanin zai mishi an fahimta to wannan shi ake so a dukkan wani a baligin mutum ya san wannan kuma da yawa daga cikin mai yan uwa afwan muna muna tsoron gawa za a ga mutum masha Allah addini baya wuce shi amma ana mutuwa sai ga ya tsorata gaba ɗaya ba shi ba zai iya wankan gawa ba zai iya sa mata likan wani sallar jana'iza ma ba yi wannan kuma ba daidai bane ba ba daidai bane shi ya sa shari'a ta ce duk wanda ya mutu waliyansa makusantarsa su ya kamata su masa duk abin da ya kamata daga wankansa zuwa masa likafani zuwa fito da shi zuwa kama shi a sahi a kabari duk makusantansa aka fi su wani shine abin da shari'a ta ce ya sama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ai kun ga ƴan uwansa na jini kusan su ne suka ɗau gabarin masa wanka akwai sai na Aliyu akwai Abbas an gane ko babbansa ga ɗan babbansa da sauran wa'ansu kuma suka haɗu suka yi masa wanka ana so naka na jini ya tsaya kan gawarka yayin da ka mutu akwai hikima da malamai suke cewa a galabiya a galabiya idan mutum ya mutu iya iya canja gama an fahimta ko wani abu ya bayyana gare shi wanda da bai bayyana ba wajen zafin fitare ko abin da ya kama da wani wani iya iya mutuwa da yanayi na ƙazanta ma jikinsa duka ana samu to kaga akwai yiwuwar idan wani ne daga gefe ya zo ya ga wannan gawar a wannan yanayin to shi ɗan zai iya azzama shi ko ya hauka zai dinga ba da labari ai wane ma da ya mutu ai abu kaza ya bayyana ai abu kaza ya misali to amma in yayanka ne ba misali ko da ka ga wani abin ki da wahala kai dai ka faɗa in kaninka ne fa balantana kai ga mahaifa to wannan iya cikin hikima da malamai suke fitarwa karkashin wannan a galabiya in dai mutum salihantarsa ba ta kai cin ciki ba ko kuma baya iya cikin waɗanda kallo amalan salin wa akhara sayya suna aikin kirki suna aikin banza to irin wannan a galabiya idan mutum ya mutu za ga ya canja gaba domin fitar rai gaskiya iya da zafi manzon Allah ya faɗi wannan ala inna lil mauti sakara cewa mutuwa tana da ɗaci mutuwa tana da maye kuma Allah ma ya ce wa ja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta min tahid idan abin nan fitar rai ta zo da maye da gaskiya sakaratul maut magagin mutuwa da mayen mutuwa idan ya zai kiwa mutum da gaskiya a ranar ba inda dan adam zai faki ko zai gudu an fahimta to wannan dai shine abin da ya kamata mu sani kuma musamman mutum tunda Allah ya ma iyali da mata da 'ya'ya karkashin ka dole ka zage ka iya irin wannan abubuwa dole ne wannan ya zama wasu masu na ce fardu ainin ne ka san yadda ake wa gawa wanka ka san yadda ake sallan gawa wannan wajibi ne in bai zama wajibi kan wani ba to in naka yi mutu ya zama wajibi a kanka an fahimta wallahu ta'ala alam hadisi na gaba daga ummu atiya al-ansariya qalat ummu atiya sahabiya ce mace ita wannan an ce Uh, ita ma ta yi hijira daga maka zuwa madina an fahimta an ce ta yi hijira ta ɗau azumi a bakinta ga wannan yanayin na tsakanin gari maka da madina a lokacin akwai kwazazzabai da duwatsu ga ba hanya ga zafin rana ta ɗau azumi kuma ga hijira ga tafiya ta tsoro ba tafiyar aminci ba an ce ga magariba ta yi kuma babu komai a gunta na shan ruwa ko wani abu na buɗe baki an ce tana cikin tafiya ko sai ta ji goshinta ya ɗan dungure wani abu haka ko tana miƙa hannu sai ta ji kamar ƙoƙo ne aka sako daga sama gabata kawai ta ga ruwa ne ta sha ta ce ita dai har ta bar duniya shan ruwa sai dai don sha'awa amma ba da kishirwa ba Allah ya shayar da ita wani ruwa daga gari shi domin ƙarfin imani irin nata ita ce umu waqiya manzon Allah iya yawan kiranta idan wani abu ya samu na mata haka harkar mata iya yawan kiranta ya tura ta ko ya bata umarni ta abu kaza ta abu kaza mace ce mai hankali manzon Allah ya yaba da ita kwarai da gaske har ma ta je ta yi wa 'yar gidan manzon Allah wanka lokacin da ta mutu Zainab Allah ta'ala ya kare yarda da ita to ita ummu watiya take cewa da kala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya shigo gare mu hina tuwaffiyat ibnatahu Zainab lokacin da yarsa Zainab ta koma ga Allah daga cin yayin manzon Allah akwai Zainab ko kuma ita Zainab din nan ta rasu ita ma tun manzon Allah iya da rayuwar shi kamar sauran 'ya'yansa banda na Fatima Allah ya ƙare da ita. Faƙala sai mazan Allah ke cewa, Igisalta ha salasan, ku wanke ta sau uku, ma'ana ku wanke ta ku ƙara wankewa har sau uku, au kamsan, ko ku wanke ta har sau biyar, au aksar bin zalik, ko ku wanke ta ma fiye da biyar ɗin, in ra'aitun na zalika, har in kun ga akwai buƙatar ƙara wanka. kun sa akwai mamacin da zai rasu da datti a jikinsa kamar accident haka to ana so a dinga wanki har sai an fidda dattin in ma da jini jini jikinsa matukar ba wai rauni bane ana so a fidda jinin da kuma ya wanke shi kuma duk inda wankan mamaci yake ana so a yi shi wutiri a yi uku in an ga bai fita ba a yi biyar in an ga bai fita ba a yi bakwai in an ga bai fita ba a yi tara har ma sha ɗaya za a yi ya ce in ra'aitun na zalika in kun ga akwai buƙatar ƙarawa ku ƙara an fahimta to wannan haka ake wa mamaci wanka ana so a wanke shi daga dukkan wani datti har in an ga akwai yiwuwar a ƙara daga ukun a ƙara in an je biyar akwai yiwuwar a ƙara a ƙara sai ce bima'in wa sidiri wanke shi da ruwa da kuma turada wannan magarya wanke ta da ruwa da magarya wannan magaryar an ce kamar matsayin sabulu ne a yanzu tunda a lokacin kusan da ita ake wanke mutum tana ba da kumfa da sauransu kuma tana fidda datti an fahimta magariya akwai asarar a ƙarƙashinta da yawa akwai suru a ƙarƙashin magariya ta ana magani da ita sosai musamman ganyenta ana yin maganin sihiri da shi ko samu ko abin da ya kama da wannan kamar yadda ya tabbata a sunna ana sata kwaya bakwai ana karanta wasu ayoyi ana amfani da su wajen kawar da sihiri ko shi abin nan tsafi da sauransu an fahimta waj'alna fi akya waj'alna fil akhirati kafura kuma a ruwan wankan karshe ku sanya tarare a ciki ruwan kamar za a daure yake nan an fahimta ya halatta a samun yawa mamaci sabulu a wanki shi an gane ko a samu sabulu mai a sa a hannu mai kanshi shi mai wankan ya dinga sawa ya shafi sabulu in ma kafa an ga da za a iya sa soso a gurza a wanki sai dai kuma an ce iya jin iya ji a jikinsa gaskiya ba a son a dinga yi wa gawa aiki kamar ba ta jin zafi ana so a kowanka ne ma a dinga juyawa a hankali a hankali domin an ce zafin fitar ran iya ji a jikinsa jikinsa duk ya mutu ba wa talaka da za ta iya motsi ka dan adam ya shiga uku jama'a Allah ka samu cika da imani a take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku wanke ta sau uku ko abin da ya kawo daga ƙarshe ku sanya turare a cikin ruwan ƙarshen wankan an gane ko aw shay'an min kafur ko wani yanayin turare kafur ɗin turare ne ko wani makamancinsa za a iya nema wa asa a yi sanyawa gawa turare suna ne ana sawa a ruwan wankan bayan an sa a ruwan wankan kuma an sata alikafani ma ana sawa kamar daidai ƙofofin jikin mutum ake sawa kamar daidai ƙofar hanci ana ɗisawa ƙofar kunne ana ɗisawa nan ido ana sawa can wajen duburansa ana sawa an gane ko hakan iya hana iya hana a ainihin kwari su fara shiga ta nan ɗansa da duburarsa ta inda mutum yake fara alamar a jikinsa zai lalace rididdige to ta kofofinsa kwari suke ga cikinsa an fahimta ta kofofin jikinsa in sun shiga shi nan jikin mutum zai fashe nan da nan nan da nan ya kumbura ya fashe ya lalace amma sanya turaren iya ɗan ragewa abin ƙarfi haka fa'iza faragna fa'azzini ne fa'azzini ne mazan Allah ce idan kun gama wankan tsaf sai ku kira wuri kun ga ce iya da kyau matan mu koya musu yadda ake wankan gawa kaga manzon Allah iya nan gidan iya nan amma ya sanya su matan suka yi wankan duk ya koya musu yadda za su kuma yake ce idan kun gama kun shirya ta tsaf sai ku kira wuri an fahimta ana so kwarai da gaske a samu mata su iya wanda in mace yar uwarsu ta rasu su yi mata ana so falamma faragna azannahu lokacin da muka kammala sai muka sanar da shi fa'atana hikiwatun sai manzo Allah ya ba mu wani abin nan wani kamar tawul haka hikiwa kamar wani mayafin sa sai shi ga wannan mayafin nawa sai manzo Allah ya dauko fakala ashiya irnaha iyahu yace kululluba mata shi kululluba mata wani an fahimta ma'ana manzon Allah ya sanya abin a jikinsa sai ya ce wannan hikiwa ɗin a lulluɓa mata ma'ana ta samu albarkacinsa ta samu rahamarsa ta samu falallarsa da jin kansa sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya taɓa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba wuta jihar in dai tufa ta taɓa jikin manzon Allah ka yi amfani da wannan tufar kai ma ka tsira an fahimta duk abin da ke jikinsa haka yake yasa shi kadai aka yadda duk abin da ya fito daga jikinsa ka ɗauka ka ci ka sha kan ka tsaye manzan Allah ruwan alwalarsa ana tara an gane ku kai da manzan Allah zai yi bawali ma ka ɗauka ka shanye bawalin daidai ba wani abu da zai ma magani ma zai ma sallallahu alaihi wasallam duk har gashi manzan Allah zaka iya ci magani ne Allah ya tsarkake jikinsa duka kuma ya sanya wa jikin alfarma da karamci sallallahu alaihi wasallam shi yasa akwai wani sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi aka bashi wata ga abin nan wata jabba da ya sanya iya fitowa sai shi wannan sahabi ke ta manzon Allah ina so ka ban wannan shi kuma manzon Allah duk abin da ka roke shi baya baya duk abin da ka roke shi ba zai baka baya roƙa sai sabai suke cika amma ba kyauta maza da daga sako rigar tasa ko da ɗiya ba ta maka ce maka ce wallahi iya so yi ba shi manzala da ya je gida sai na naɗo ta sai ya aiko masa sai ce wallahi na ce manzan Allah ya ban wannan ba dan na samu sai yi wasiya idan na mutu da ta zamu da kamar an fahimta ya ce wallahi wasiya zan idan na mutu da ita zamu da kamar domin ta ji ɗumin jikin manzan Allah ne mana sama albarkacinsa an fahimta to sahabbai sun gane wannan tsoro haka suke duk abin da ya fito daga wajen manzon Allah ba sa wasa da shi sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sai dauko mayafinsa sai ce a lullubawa yarsa Zainab bayan Allah ta'ala ya karɓi rayuwarta ya'ani izarahu ma'ana mayafinsa ke wa fi riwayatin a wata riwayar aw sab'an wankan kenan idan kun yi biyar kun ga bai kai ba ko akwai sauran bukata sai ku ƙara ya zama bakwai wakala ibda'na bimaminiha manzala ce ku fara daga damanta sannan mawadi uludu sannan gaban alwala min ha daga jikinta an gane ko inna ummu atiya qalat ummu atiya take cewa waja'alna ra'asa salasu qurun sai muka kitse kanta muka mai da shi kamar kitso guda uku haka yake su masu gashi ta kitse kanta guda uku sai aka sa mata ita a bayanta sai aka daure mata shi kuma shi wanka na mamaci kamar wanka ne na shari'a duk abin da shari'a ta ce bangaren daman ake fari a ganin ma maza da ce ku fara mata da damanta sannan gaban alwalarta sannan kuma dukkanin jikinta gaba ɗaya kuma wannan ne ke nuna cewa idan mace ta mutu musamman ta mutu gahin ta tsabiya ya halatta a kitse mata gahin ya halatta dan mata dai yanda ba wai kitso na ado ba dan lullube dai karabar gashin haka ba ba ba kitse shi ba yawa kamu ko yawa ya halatta a mata kamu idan mutum yawa ta mutu ko guda ko guda hudu ya halatta kar a bar gashin haka ba tare da an kame shi ba an fahimta hadisi na gaba daga abdullahi bin abbas radiyallahu an ko radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda da su ƙala yake cewa bainama rajulun waqifun bi arafa wani mutum ya kasance a tsaye a yinin arfa aikin haji kenan iz waqa an rahilatihi sai faɗo daga kan abin hawansa fa waqasathu sai wannan abin hawa na sai taka shi auƙala fa auƙasatuhu sai shi wannan abin hawa na sai taka wannan mutum bayan ya faɗo da kansa to sai Allah ya karɓi rayuwarsa ya mutu ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iksuluhu bima'in wa sidri ku je ku wanke shi da ruwa da ko magarya wa kaffanuhu fi thawbayn ku samu tufa guda biyu kuma yi likafari da shi wala tuhannituhu wala tukammiru ra'sahu domin shi mutuwa yayi kamar mutuwar shahada ba za a nanade shi ba za a sanya masa za a zagaye shi da likafari amma ba za a daure shi ba shine wala tuhannituhu ba za su ba za ku daure shi ba sannan wala tukammiru ra'sahu idan mutun ya mutu aikin haji ba a rufe fiskarsa ko da an zo sallar gaza ga fiskarsa a waje wannan mutuwa ce ta alfarmaki kamar mutuwar shahada ce ba a rufe kan mutum haka za a bar shi in an je biyan da yamma haka za a bar shi ba wani tufa a haya binne shi an fahimta to haka mazan Allah ya ce aiwa wancan bawan Allah kar ku lullube kan shi fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan domin a ranar alkiyama zai tashi iya labbaika Allahumma labbaika domin akan ti mutan kaga dama ce yub'asu al-mar'u ala ma mata alai duk abin da ka mutu to da shi zaka tashi kana yayi kiyama an fahimta ga wannan hadisin yana da tsoratarwa idan mutum ya mutu iya apc ko pdp kaga ba maki da ita zai tashi idan kana allahu akbar ka mutu da ita za ka tashi idan kana karatun alkur'ani ka mutu da ita za ka tashi kaga shi wannan maza na ce yi ba asu yau mulkiya mutum mulabbiyan wannan labbaika allahumma labbaika da mahajjida suke faɗa tunda iya tsakiyar yinta ya faɗo ya mutu to da ita zai tashi da ita zai tashi kaga yanzu mutane ya kamata mu ƙara hankalta da wannan rayuwa wani rinsin idan mutum ya je jefa kansa baya tunanin Allah zai iya karɓar ransa ita mutuwan nan babba ta da excuse ba ba wai sai da jinya ba ba wai sai da tsufa ba kawai numfashi ne na ƙarshe wanda kuma Allah ne ya san wanne ne da bai ƙarshe ba wanda ya sani duk gwaje-gwaje da aune-aune ba wanda zai gano yanin fashin da yake saura nawa saura nawa ba wanda ya siga Allah ne kaɗai ke da wani iko yake da wani ilimin kuma Allah da yake da wani ilimin ba kwa shawara da shi ba wahayi zai ma ba kawai tafiya kake kamar ɗauke wutan ne ba ba duk in numfashin ƙarshe ya fita magana ta kare duk a inda kake duk kuma yanayin da kake zaka faɗi ka mutu ko ka shirya ko baka shirya ba ko gun alkhairi ko gun shiri wallahi sai mutum ya faɗi ya mutu wannan duk mai hankali idan har shedan ko zuciya ta tuka koma wani abin ka dinga tana wannan ka dinga tana wannan ka dinga cewa yanzu fa Allah zai iya karɓar rayuwa ta nan gobe to hakan zai ƙara ma imani hakan zai ƙara taka ma burki akan wannan rayuwa ɗazun nan da safe wajen karfe goma da rabi muka samu gayyata a ofis na wannan civil defense abin da ya faru ba don idanmu ne ya nuna mana ba wallahi sai mutum ya ce ƙarya ne annan garin wannan garin namu wannan garin aka samu wa'ansu wai namiji za su yi aure da namiji ɗan wasu a nan doa plaza ni ban ma san waya na hanyar bauchi da ko a nan aka yi birthday din a ita shi yaron yayi birthday ita yarinyar yake na daura aure yau Allah ya sa report ya kai musu da yake jajirtacce ne kuma ya turo aka musu gaba sun fi mutum 40 a gudu ɗazun nan muka ji wajen karfe 10 sai wallahi sun fara bai da makaɗan da 'yan kallo da ƙawayen ya ce wai har aibi ya buga sama guda ɗari aibi a nan gari kai la haula wala quwwata illa billah ana wannan yanayin bala'in da musu a gabanmu ya ce duk wanda ya san ɗan daudu ne shi ya ware gefe wallahi matasan da suka tafi sun fi talatin a gabanmu kuma ya ce malam waɗannan duk suna da boyfriend duk suna da wanda suke lalata da suna boyfriend a wannan garin ɗazun nan ƙarfe goma na safe don Allah yana za ka yi da wannan bala'in ba kuma abin kunya abin da kake dukkaninsu musulmai ne ba arni ɗaya a cikinsu wallahi ba duk musulmai ne wasu an kira iyayensu har hakimi ma hakimin wani ƙauye da aka kira wa kan yayin yankin sabo da hotuna yadda ka san mace ta yi kunshi ya yi duk wallahi ta ce mace da a nuna mana mun gani wallahi tallahi ‘ya'yan musulmai ba ana cikin wannan bala'in ba a fita daga wannan ba an fada wannan amma ga ‘ya'yan mukannan mu abin da su har da yara wanda ba su kai shekara goma sha takwas wani shekararsa sha tara wani ashirin ƙananan yara ma har da ‘yan mata wanda sun je kallo gun ‘yan mata wata ma da yi ɗin makaranta a kamo ta ta je ta kwana wancan gun wannan akwai aiki gaskiya ƙalubalen yana da yawa yana da yawa saboda ka abubuwa ne ga sunan malam ba don kai kana cikin sisi ɗin wani abubuwa ba za ka san hanyar faruwa wallahi wani ke ce mana wallahi wannan malam ƙaramin aiki ne akwai wanda wani babin idan mun buɗe muku a nan manyan mutane wanda mun je hotel mun sami suna luwaɗi manyan mutane wadan an ce wani an san shi a gari shi amma wallahi akwai kesinsu na luwaɗi a wannan Allah ta Allah ya sauka Allah ya sauka abin babu daɗin ji wallahi ba saboda haka mutum bai san me ƙarshen maganarsa ba me bai san ƙarshen aikin shi ba mazan Allah yake cewa zai tashi iya mulabiyan kaga ma'ana ce duk abin da mutum ya mutu da shi zai tashi yanzu waɗannan masu wannan shirman idan da Allah zai karɓi rayuwar wani wallahi haka zai tashi haka zai tashi muka samu dama muka yi musu wa'azi kuka ce ku dai yanzu nan indiya har a zuciyar ku ba wato ba duka Allah ya tsine muku albarka tunda manzon Allah ya ce Allah ya la'anci mutumin da ya kamanci ciniya da mata da macen da ya da kamanci ciniya da maza duk Allah ya la'ance su hadisi mai inganci manzon Allah ya faɗa ko da an kamo ku yanzu an kuna gana an kama ku za ta tsatsa in dai kai baka tuba a zuciyarka ba to a cikin la'antar Allah kai tubanka da nadamar ka zai sa wannan la'antar Allah ya dauke mai ita to kuna zaune da la'antattu tsinannun Allah a gaike na za zauna lafiya ba za zauna lafiya ba dabba ce fa dabba raƙuni wani wani sahabi ya tsine masa albarka manzo Allah ya ce to ba kai ba shi garkar ka mashi ka bar shi kawai zama da jeji tunda ai ka tsine masa albarka ta ya za ka dauko la'antaccen abu kai goma da shi ba fa Allah bane ya tsine masa mutum da ya tsine masa manzo Allah ya ce ba kai ba shi to muna zaune muna kwana muna tai da wanda Allah ya tsine musu albarka da nassi na hadisi ta ina za mu samu zaman lafiya ba zai yi ba so daga kalubale ne wannan akan kowa masu kannai masu yaya masu ɗalibai hukumomi su sanya ido duk da cewa gashi an samu dama mai girma gwamna ya sa a rufe gidajen gala amma duk da haka tsayar da ake wallahi ba daina ba akwai ɓoyayyun gurabe da ake zuwa ake wannan lalata ɓoyayyun gurabe wanda ya fita fili an kulle wani gun an rusa amma duk da haka akwai guraben da suke ɓoye suke amina rabbal alamin saboda ka abubuwa ne suna nan fantsam ga suna Allah ta'ala ya rufa mana asiri duk abin da mutum ya mutu manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam da shi za a tashe shi a gobe alkiyama yake cewa fa inna yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan wa fi riwayatin wala tukammiru wajhahu wala ra'sahu idan mutum ya mutu iya aikin hajji ba a rufe fiskarsa da kansa alam musannaf alwaqasu shine kasrul unuq da shi ya fado akan wannan dabba sai wuyan sai kare da wuyan sai kare kuma sai Allah ta'ala ya karbi rayuwar shi an fahimta hadisi na gaba daga ummu atiyyadi al-ansariya Allah ta'ala ya kare da ita qala take cewa nuhina nuhina an ittiba'il jana'id walam yu'azzima alaina an hane mu mu mata kenan in ji mu su mata an hane su wajen raka gawa amma hannun ba tsananta hannun ba an gane ku shi ne wa lam yu'azzim alaina hannun ba a matsa hannun ba an dai hana amma hannun bai kai ya kawo ba ba a tsawatar ba an fahimta domin a lokacin akwai ilimi na ba za su cakuɗi ne da maza ba za su koma can gefensu ne maza suna can gefensu ba a hana mata su je makabarta ba ana ba amma abin da aka hana cakuɗe ne da maza wani lokacin suka samu wani aminin miji ko ɗan uwa ko wani yaya zai iya ja su je makabarta ga kabarin wani ga kabarin wani ya hana yana da kyau amma cakuɗe ne a je ana zuba ƙasa ga mace ga namiji wannan shine haram musulunci bai ba da wannan damar ba amma separately haka a kai su daban su gano yana da kyau abu ne mai kyau har ma a tona kabari su gani a ce ga wannan shine kabari ga inda ake sa mutum su gani iya da kyau abu ne mai kyau wannan kagan za a ƙara kishiya ba za hana ba za ta hana ka ba goma gaskiya ba ne yawon wadanda ta je ta gano gaskiya kuna kai su magabata suna gani walam yi azima alaina umma ɗaya take cewa amma hannun ba a matsa mana ba ana bi horaira ta radiyallahu an daga sahabi a ba horaira allah ya ƙara yadda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زن الله صلى الله عليه وسلم يجي اسرعوا بالجنائز أه؟ اسرعوا بالجنائز kuyi gaggawa wajen haɗa gawa ba a sulu ba a sanda daga an cewa ne ya mutu to shikenan maza maza a kale kafani maza maza a dan dindima ruwa a mai wanka ba a jira an fahimta ba a jira gawa in dai ba da wani dalili mai ƙarfi ba kawai mutum iya mutuwa a yi ƙoƙarin ajiya ko abin da shi kawai shi ne asiri ubil janaz ku yi ƙoƙarin gaggauta jana'iza fa inna ha in ta saliha har in wannan bawan allah da ya mutu mutumin ƙwarai ne mutumin kirki ne ya mutu to fa khairun tuqaddimuna ha ilai to alkhairi za ku je ku gabatar da shi ya huta da wannan masifar duniya ko ba gaskiya ba makwancinsa aljanna ce ni'imar allah ce kawai ku kwanta ya huta da wannan bala'i in har alkhairi ne ku gaggauta kai zuwa ga alkhairinsa an fahimta wa in takku siwa zalik idan kuma gawar ba mutumin kirki bane to fa sharrun tad'unahu ala rikabikum to wani sharri ne kuka dauke wuya yau in mutum mutumin banza ne mutu to sharri ne kuka wadda shi daga cikin an ce idan mutumin banza ya mutu har bishiyoyin garin masu mutu har dabbobin garin masu huta idan mutumin banza fajiri mutu aka musu halarci ya shari minul ibadu wal bilad wal ahjar duk dabbobin garin da mutanen garin da bishiyoyi inda yawa na fajiri ya mutu wallahi sun huta aka musu halarci domin zamansa cikin al'umma bala'i ne zamansa cikin gari musiba ne yanzu mu ɗauka ku ɗau mazinata mutum ne da iyalinsa ba iya zina bai daina ba to gawa ce fa take yawo a shari'ar musulunci duk mai aure ya taɓa yi ko iya da aure ko da ya yi ko yanzu ba shi da matar inda ya taɓa yin aure ya yi zina a kama shi da shaidu to wannan hukuncin su kisa ne a musulunci hukuncin su kisa ne har in ba a kama shi ba ne ya tuba a zuciyarsa ya tuba ya tuba ya yi nadama to malamai sun ce ba ya zo ya bayyana kansa ba ya tuba shi da Allahnsa Allahnsa in ya so sai ya bi masa amma har in dai an kama shi to magana ta ƙari lahira ba kai shi in dai shari'ar musulunci ake to yanzu ma'aurata nawa ne mazanata a ƙasa sun ma fi yawa wani da matansa uku wani da hudu ma wani da biyu amma suna da yaran da suke kaiwa hotel hotel su aji ko su kama musu gida su ajiye mace a gidan ba matarsu suna fasikanci suna lalata kaga waɗannan duk gawawwaki ne suke yawo ta ga bala'i ne wannan wallahi musiba ne in dai ba su tuba taubatan nasuha to zaman su a cikin al'umma bala'i ne da su matan da su mazan duk zaman su a cikin al'umma guba ce take yawo ga yan luwaɗi ga yan lesbian mata duk zaman su a cikin al'umma musiba ne zamansu a cikin al'umma suna gayyato musiku da bala'i suna saukowa yasa ai wani abin za ka yi ta mamakinsa in aka ce wani abu ya canja ko an yi ka dinga mamaki to wallahi mai imani ba wani abu mamaki a zuwa wallahi dan Allah ma iya kallon wa'ansu daga cikin bayan sai iya dage mana gaba amma in dai har abin da kake da shi Allah zai hukunta mu to wallahi ruwan shan mahiya bakar mu kasa saboda tsabar mujirmancin da ake Allah ta'ala ya sauka a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan alkhairi idan bawan Allah ne mutumin kiriyo kai zuwa ga alkhairi shi idan kuma mutumin banza ne to kun yi kokarin ajiye wani shari daga wuya ya kun huta da shi kenan an samura bin jundub daga samura bin jundubin Allah ta'ala ya kare da shi ala yake cewa sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat yace nayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata mata da Allah ta'ala ya karbi rayuwarta fi nifasiha ta mutu a jinin haihuwa hine nifasi ta haihu sai Allah ta'ala ya karbi rayuwarta dalilin haihuwa fa kama fi wasbiha sai manzon Allah ya tsaya tsakiyanta an gane ko wanda kuma fiqihu ne idan ka zo sallar gawa in ka ga liman ya tsaya a daidai kan mamacin to namiji ne idan ka ga yayo baya baya ya tsaya tsakiya tsakiyar gawa to mace ce in dai har liman ya san abin da yake an fahimta in ka ga gawa liman ya je wajen kan saitin kan ya tsaya to namiji ne idan kuma ya matso baya wajen tsakiyar gawan ya tsaya tun matashi an fahimta wa zai gano hikima a ranar akwai wanda ya gano hikima? eh? me hikimar tsayawa a tsakiyar mace me hikimar tsayawa kuma a saitin kan ɗa namiji idan gawa ne ita ya mace kamar yadda na faɗa muku ta mutu ma wannan alfarmar ta ya mace tana bibiyarta an fahimta saitin bayan mace ma'ana mazaunanta suna cikin guraben da shaɗin yake ƙawata wa ɗan namiji kallo kuma shaɗin ɗinan ya jirbi ni adam majaliyar dam iya sakalitin jikin mutum kamar jini an fahimta malamai sun ce ɗa namiji hatta gawa ma sha'awar za ta iya motsa hatta a kan gawa ma ‘ya'ya mata ne domin suna da tsoro zuciyarsu ba ta kai namiji ba to su ne ake ganin in dai gawa ne to magana sha'awa ba za ta motsa ko su to shi yasa domin karshe ɗan ya haramta maka ladan sallar gawa sai aka ce liman ya zo ya kwabarin ɗin bayan macen kawai ba mai hango bayanta liman ne a tsakiyar bayanta kawai kai ma in ma kallo za ka yi likamar ko wajen kai shi ke an fahimta wannan shine hikimar da malamai suke wata saboda ka wannan shine domin shaidan zai iya zuwa hatta a gaban gawa ma ya bata ma aikin ka ya rugo zama aikin ka mutum ya zama ya zama ya zama haba a masu saboda ka wannan shine ita mace ana tsayawa tsakiyarta da namiji kuma ana tsayawa a daidai kan shi kamar yadda shi wannan sahabi ya faɗa Allah ya kare da shi hadisi na gaba daga abi musa al'ashari abdullahi bin khaisin radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazan allah sallallahu alaihi wasallam bari a min kulli salika wa halika wa shaqa mazan allah ya yi bara'a ya ce ba shi ba a salika mai daga sauti yayin mutuwa an mutu an lalace an shiga uku waye waye rumfata faɗi an gane ko wayo Allah an shi Allah an bana Allah lalace wani ce salika ke duk wanda yake kururuwa yayin musiba to manzo da shi ba shi bashi bari'un an gane ko sannan kuma halika wanda take wanda yake aski akwai wanda zai je aske kansa dan musiba idan an yi mutuwa ko wata bala'i ya same sai zai yi aske kansa shine halika an fahimta sannan kuma shaka mai keta tibadinsa kawai don an masa mutuwa ko wani abu ya sami zaga ya dinga kikkita ba su iya jefa ba to duk wannan hawa uku maza Allah ce ya barbanta daga su ma'ana ba da yawunsa ba ba da ruwan su kai as-salika Allah ce tarfa a sautuwa inda da musiba mai daga sautin su yayin wata musiba ke hadisi na gaba daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita kala take cewa lamajtakan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzan Allah ciwonsa ya fara masa tsanani zakarat ba'adu nisa'i kanisa ra'aituha bi adil habasha sai wa'ansu daga cikin matan manzan Allah suke ba da labarin wata church da sa gano a habasha ethiopia domin an yi hijira da su ta farko a musulunci ya suke ba da labarin wata church da suka gani a can yuqalu laha mariya ita wannan cocin ana ce mata mariya wa kanat ummu salama wa ummu habiba matan mazan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ummu salama da ummu habiba atata adul habasha sun je kasar habasha su biyun nan da ummu salama da ummu habiba a fazakarata min husniha ya suke ba da labarin kyan cocin da yadda aka gina ta wata sawirun fiha da yadda aka mata zane-zane aka mata ado an fahimta farafa'a ra'asahu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah da ji suna yawan ba da labarin sai dago kanki duk da ba shi da lafiya wa qala sai ce ulaika kun ga irin waɗannan masu cocin masu ibada a wannan cocin iza ma tatfihim ar-rajulu salih idan wani mutumin kirki ya mutu cikinsu banau ala kabarihi masjida ya su gina gun ibada a kabarinsa an fahimta idan mutumin kirki cikinsu ya mutu to gun da aka binne shi sai su zai zama gun bauta sawo su masauwaru fihi tilka suwa sannan a ji a dinga hotuna a gun ana lullike hotunan sago ulaika shararul khalq inda Allah sai maza da ce waɗannan su ne mafi sharin halitta a gun Allah kaga ashe ba a liƙa hoto a kabari an fahimta kuma ba a mai da kabari gun ibada ba a yi kabari abin da ake bukata addu'a yake bukata ba gun ibada ba ba gun da zaka je ka roki wani abu bane ba kuma gun da zaka je ka yi sujira bane an fahimta kuma ba a kai hoto ko a liƙa hoton mamaci a kabari ba a yi duka wannan mazan Allah ya haramta wannan a wani hadisi hadisi na gaba daga ummul mu'mina Aisha Allah ya kare da ita kala take cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fi mardihi alladhi lam yaqum minhu a jinyarsa wanda bai tashi ba jinyarsa da ya koma ga Allah yake cewa la'ana Allahu liyahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudawa da nasara Allah ya tsine musu albarka ittakazu qubura anbiya'ihim masajida sadaki kaburburan annabawansu ya zama gun ibada an fahimta kaburburan annabawansu su kuma sai suka mai da shi gurabin ibada qalat nana aisha take cewa laula zalika la abraza kabrahu ghaira annahu khashiya ko khushiya an yutakaza masjida lokacin da manzon Allah ya wafati a ɗakin nana Aisha Allah ya kare da ita ana aka binne shi bisa ka'idar annabi duk inda ya mutu a nan ake binne shi to bayan an binne manzon Allah nana Aisha suke shimfiɗa wani kyalle a saman kabarin haka ita shimfiɗa wani kyalle ta rufe sai ta kabar to sai ake yawan zuwa yan ziyara haka wanda ma da baya zuwa ɗaki na Aisha sai yi haka dai take ce to ba dan tsoron kar a riki gunda manzan Allah yake wajen ibada ba da na sa an tone shi daga nan na canja masa an fahimta amma tsoron kada waɗannan masu yawan zuwan su mai da gungun ibada ya sa ban yi wannan aikin kaga wannan iya cikin abin da malamai suke ce saddu zari'a ke kuma iya cikin abin da malamai suke cewa a idan ka hango barna a maimakon hana karama babba za ta balle sai ka haƙura da karama zuwa ziyara ai bai kai a bauta wa mutum ba ko bai kai a riƙi mutum abubuwan ibada ba to sai aka haƙura da zuwa ziyarar a dinga zuwa maimakon a kai shi wani kuma a dinga bauta masa abu wannan iya cikin fiƙo da malamai suke fitarwa a ƙarƙashin wannan saboda ka ba ba dan kasu mai da shi gun ibada ba to da yawan ziyarar ma da ake na ɗauke shi na kai wani gun da ba za a dinga wannan yawan dirkiyan ga zuwa gare shi an fahimta shi yasa a ilmance malamai suna cewa ziyara da ake kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina to asalin ziyarar makasudin ziyarar masallacin idan ka je masallacin to sai kuma ka samu damar zuwa ka kai wa manzon Allah ziyara amma malamai suke cewa da a ce kabarin manzon Allah ba masallacin yake ba to da irin abubuwan da za a yi na abin da zai iya kaucewa hanya kai ga mutane ga irin wancan yanayin to gaba ɗaya ma da sai an hana ziyarar ba don da darajar ga masallaci kuma ga kabari kuma dole ana bibiyar mutane duk da haka ma yake kansa duk da haka ba ba ma ake duk da haka ba kuma manzon Allah a tsari da ya zo a sunna idan ka zo sallama za ka yi assalamu alaikum ya rasulullah assalamu alaikum ya abubakar assalamu alaikum umar haka ake amma za ga wani ko ya ya daga hannu ya addu'a ba a roƙon Allah abu kai musu ziyara kai musu sallama kai salati ka taho warka idan kai go cikin masallaci kana da dama ka zauna kai ta do'in ka ci wannan shine kaida sunna shine kaida to mutane a galabiya suna ɗaukan yanayin ibada yadda ransu ya raya musu ita kuma ibada duk inda kai da neman lada da neman daraja to sai ka bi ta yadda aka karanta ta sai ka bi ta yadda ta zo a nan Allah ya sa fahimta sai yake cewa nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan kar ai haka ba da da na tone shi an canja masa to amma hakan zai sa a ji tsoron kuma a mai da wancan gun ya zama togun ibada an Abdullahi bin Mas'ud abdullahi dan mas'udin Allah ya kare da shi ali nabi sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man darabal hududa wa shaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliya manzala ce baya daga cikin mu laysa minna man darabal hudud wanda yake bugun kuncin sana amai mutuwa ya dinga dukan jikinsa wa shaqqal juyuba ya dinga yaga tufafinsa wa da'a bi da'watil jahiliya dinga da'awa ta jahiliya an balu an lalace an shiga uku an wannan dai surutan to duk mai irin wannan manzon Allah ce laisa minna baya cikin ma'ana musulunci bai karantar da wannan kuma hadisi ya tabbata an ce shi mamaci ana iya yi masa azaba da kuka rayayi idan kana kwallama wa mamaci kuka to akwai yiwuwar wannan kukan ya shafe shi a masa azaba saboda ka mamaci ba laifi bane ka zubda hawaye manzan Allah ya yi lokacin da ɗansa Ibrahim ma'azam ya rasu hawaye ya zuba ba matsala ba amma ƙwalla kuka da ihu da kururuwa shi ne abin da shirya tara hadisi na kusan ƙarshe an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ke ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida lil janaza duk wanda ya halicci jana'iza hatta yusalli alaiha ya tsaya aka fito da gawan har aka yi mata sallah da shi falahu qiratun iya da lada kamar qirat wa man shahida hatta dufina bayan an yi sallar har ka je karka gawan aka binne ta falahu qiratani iya da qirati guda biyu qila aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mal qiratu me ake nufi da qiratu qala sai ce misul jabalaini azimai kamar waɗannan manya-manyan dutsunan guda biyu wali muslim asgaru ba misul jabali uhud karamansu shine kamar dutsen uhud duk wanda yaje aka yaje je jira kusan akwai wani karambani da ake mutum in ya je janaza wasu ya ce ya leƙa yaro da ake mata wanka wannan karambani ne inda ba gaitar ka aka yi ba in ka je jana'iza eh alwalaka kuma gefa tsaya kawai a fito da gawa kai mata sallah in baka cikin waliyan gawa ko baka cikin baka cikin wanda aka gayyata to baka yi ba da ƙin gawa take ka tsaya daga inda kake a fito da ita amma da sallah ka tafiyan ka to duk wanda ya tsaya aka yi wa gawa sallah da shi kuma sallar ya san abin da yake bara an fahimta kabbara ta farko ga abin da ake faɗa kabbara na biyu ga abin da ake faɗa kabbara na uku ga abin da ake kabbara na uku ga abin da ake faɗa in kabbara ɗaya biyu ta barka ya za ka yi in ka bara ɗaya ka samu ya za ka yi duk ka san wannan to an ce idan kai wannan sallar aka yi sallar nan da kai to za a baka lada tamkar dutsen hudu idan kuma har ka dage ka daure ka tafi aka binne gawar da kai karka ta kabari to za a maimaita ma wannan da na baka biyu shi haka mazan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda ka a gurguje sallar gawa kabbaran farko fatiha ake karantawa kabbara ta biyu salatul ibrahimiyya yake
ba salatul fati ba a gaskiya ne ba salatul ibrahim ya iya karanta kabbara haka ne kabbara ta uku addu'a wa mamaci Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbit wa akrim nuzul da sauransu kabbara ta hudu mahaifanka da kai kanka da wanda al'ummar musulmai wannan shine abin da ake kuma idan ka je sallar jana'iza kabbarar farko a gunka fatiha za ka karanta ko da liman yayi kabbara ɗaya biyu ka same shi kai kabbaran ka na farko da za ka yi fatiha za ka karanta idan an yi kabbara ta hudu misali kai kuma ta biyu ce to salatul ibrahim za ka karanta idan liman yayi sallama sai ka ƙara ta uku kai wa mace addu'a sai ka ƙara ta hudu kai wa kanka da mahaifanka addu'a haka ake ko da an ɗauke gashi ka cika abin da ake wannan shine abin da ake Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya taimake mun kawo mun kawo karshen babu na eh idan karsa yake sallama ko da an daugawa sai ka tsaya ƙara su kabar banda aka yi baka na sai kai sallama daga na a sosai kuwa wasu kawai suna tsaye ne amma ba san to wannan kuma shi sa ita duk ka'ida ta addini tana tare da ilimi yawa duk abin da ka yanci akwai falala to akwai yin su da ilimi ba ba wai kawai kamar aikin nasu dole sai ilimi ya shiga an fahimta saboda ga duk wannan garabasar da ake iba idan kana yin ta da jahilci wala baka ciki yawa ba mutum ba ya ciki dan musulunci addini na ilimi ko ba tsare ki na'am wa alaikum salam ya danganta yadda ka san sallar masala ko ka yi biyu ko ka yi ɗaya ya halatta ba wai dole sai ɗaya za a yi ba biyun ya halatta ɗayan ya halatta kamar yadda yadda ake yin sallama a sallah a to ai matsalar ka matsalar sabuwa kan suna guda ɗaya ke yanzu duk an ɗauka sallama ɗaya ake wa gawa ita yadda ka san sallama sallah haka sallama sallah gawa take ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum duk wanda kai yayi yasa sabo kan sunna guda ɗaya tana haifar da matsala an fahimta kuma gaskiya ne duk inda ka je a galibiya da yan gabar da yan yamman da yan ɗariƙan da yan salaf ɗin duk sai ka salama ɗayan ake kuma ya kamata a ce tunda ilimi ne wannan ya kamata wata saboda mabiyan ana canjawa ana canjawa abu ne mai kyau kwarai da gaske amma wai ba wai dole wai sallama ɗaya za a yi wa gawa haka bane za a mata sallama biyu za a yi ɗaya duk wanda liman ya ga dama yi zai amma kuma ba ci dole bane a ce a dawoma akan wannan ɗayan wannan zai haifar da irin wannan tashoshin kun gani wani in yace zai yi sunna kuma sai aka kama ya zo da sabon wani abu wallahi wa alam na'am sahun gaba ya da da sauran sahun yana da kyau ya kamata a ce wanda ba can gawan ne ya kamata su tsaya a sahun farko
To abin da ake so dai shi bayan gawa ko bayan liman ko da su maharan waliyan gawan ba wanda zai iya hukunta sallar to ana so dai a galabiya masu ilimi zama a bayan wannan liman wanda komai zai iya faruwa liban iya cikin sallah alwar za ta iya warwarewa kaga wanda zai zai kwabarin inda ya tsaya an fahimta duk ko sallar gawa ko sallar ta wannan ta mata kamar salawat to ana so nan bayan liman a zamto mutumin da ya tsaya to zai iya hukunta sallar wannan shine abin da ake bukata amma taba gawar a sata a kabari ko a dauka ko a sata a kabari ko a fito da ita daga gida to ana so a bar iya yan uwan gawar waliyanta su idan in sun nemi taimako ya ja taimake su wannan shine abin da ya ce insha Allah wa alaikum salam
kan da salatar janaza din nan shi imam ne ya kasance ga abokin biyu ko uku maza da mata a kawai to yin nan sai wani imam
ai gawa ta farko inda lema ya fuskanta nan ce zai hukunta ta idan gawa sun kai biyar shida to waye a farkon liman idan mace ce to a tsakiya ta zai tsaya idan namiji ne a farko kan zai tsaya ya wadatar wanda suke gaba kuma shi kenan ba wani abu shi wannan shi kenan ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah muna roƙonka amshi addu'o'inmu ka jiƙanmu ka ainihin san mu cika da imani mahaifanmu da suka rasu Allah ka jiƙansu Allah ka sa aljanna ce makomarsu da mu da zuriyar mu Allah ka dora mata barki mare da Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lafiya